السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن في رواية مسلم أو المؤمن الشك من الراوي فغسل وجهه إن مؤمن الولا يوانك فسكسر خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء duk abin da ya kalla da bai dace ba sai zunubin ya fita daga idanunsa au ma akhiri qatar ma'i ko ƙarshen ruwan da zai iga na wanke fuska ɗin daga nan sai Allah ya fi masa zunubansa abin da ido ya kalla fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma al-ma'i aw ma akhiri qatar al-ma'i in ya wanke hannunsa kuma karshen ruwan da zai diga wajen wanke hannu ɗin sai Allah ya gafarta masa laifukan da ya da hannunsa fa'iza ƙasala rijilaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijilahu ma'al ma'i aw ma'akhir qataril ma'i hatta ya kharuja naqiyan min az-zunubi iya wanke kafarsa kuma zai Allah ya sa ya kankare masa zunubar da kafarsa ta yi dama tun jiya mun faɗa wayannan duk yana magana ne kan ƙananan zunubai manya manyan zunubai ba su da ba yadda za a yi sai an tuba an daina su قال وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر يتي لوكة صلى العصر يا كي نجا منزون الله صلى الله عليه وسلم فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه جماعة تارن جماعة صحابي قا منزون الله قاش لوكة العصر يا كي أنا نمرون الولا بأسامو با فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwudu'i huwa ma yutawadda'u bihi ruwan alwala abinda ba zai sai ruwan ruwan alwala ruwa kadan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika al-inahi ina'i yadahu sai manzon Allah ya dauki hannunsa mai albarka sai ya dora akan mazubin mazubin ruwan ya za cikin ruwan kenan ثم أمر الناس يتوضؤون منه يتي كوا يزوي الولاء قال أنس من رواية يتي أنس رأيت الماء ينبؤ من تحت أصابعه يتي ناغر وانا قلقل وكركشن ياسم من الله ما سؤال بركة فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم dukkan su suka yi alwala da wannan ruwan da aka kawo manzo Allah ya sa hannunsa a cike sa masa albarka sallallahu alaihi wasallama mu'jiza kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama Allah madaukin sarkin ya aiko manzo yana hada shi ne da mu'jiza duk wani manzo duk wani annabi manzon Allah mu'jizansa zamanin sa suke karewa annabi Musa mu'jizan da yayi shine me eh wanda ya gani ya gani ba don mun karanta a cikin alkur'ani ba kuma manzo Allah ya ba mu labari ba ina me ya hada mu da shi ba mu gani ba shi sa ba wajibi bane akan ba wajibi bane akan wannan a gaskata ko kar a gaskata sai dai da alqur'ani ya kawo maka annabi isa mecece mu'jizar sa ibrahul akma wal abras wanda ke wannan zamanin ya gani wanda ya zo bayan wannan zamanin sai dai ya ji labari duk labari duniyar nan kuma ko gaskiya ne ko ƙarya al-khabaru huwa mahtamala sidka aw al-kadhab bi aini to amma mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ana da kasa babban mu'jizan manzon Allah shine alqur'ani kenan Man- ruwa ya bulbulo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka gani su suka gani yanzu wani ya gani ba wanda ya gani a ciki sai dai wanda ya baka labari labari na gaskiya dole ka gaskata Mu- mu'jiza manzon Allah yayi kaza manzon Allah yayi kaza sahabban da ke wannan lokacin su suka gani wayanda suka zo daga baya fa ba su gani ba sai dai su ji labari to amma alqur'ani shine babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ana da kasa alqur'ani yana nan mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan abinda ake nufi da mu'jiza shine sai Allah ya ba shi wani abin da ya ske- ya saba ma al'umma mutane baki ɗaya kuma dole a gaskata kishi ke nuna cewa wannan bawan Allah ne manzon Allah ne daga Allah Allah ne ya aiko shi dalili ga abubuwa ya zo yana yi ya faffada ga abubuwa ya yi ya shallake hankali hankali mutane sun kasa yi to dole hankali ya gaskata cewa wannan manzon Allah ne shine ma'anar mu'jiza قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منكر تشكو منكر تشكو إيه؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول ya ce ya ji abu huraira yana fadar cewa man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa thumma kharaja amidan ila salati sa'annan ya fita ya kama hanya zuwa sallah fa innahu fi salatin ma dama ya amidu ila salati to tun daga inda ya fara tafiya yana ne nufi zuwa masallaci yin sallah din to yana cikin hukuncin mai sallah kenan yana samun lada وإنه يكتب له بإحدى خطوته خطوتيه بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة yana daga hannu a bashi lada kafarsa yana daga kafarsa yana ajiwa a bashi lada yana daga ɗaya yana ajiwa kankare masa laifi ga lada ka kankare laifi zunubi fa iza sami'a ahadukumul iqamata fala yas'a in ɗayan ku ya ji ana ta da ikama kada ya sheka da gudu ko ya gaggawa ya sauri ya ta tafiya a natse fa inna a'zamakum ajran ab'adakum daran ai wanda ya fi ku yawan lada wanda gidansa ya fi nisa zuwa masallaci daga gidanka zuwa masallaci za ka yi tako hamsin shi kuwa daga gidan shi zuwa masallaci zai tako ɗari uku waye zai fi lada ya fi ka lada kenan kalu suka ce lima ya aba huraira me yasa haka ya faru qala min ajli kasratil khuta saboda yawan tattaki da yake zuwa masallaci din qala wa haddathani yahya an malik an yahya an yahya bin sa'id annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yus'alu an al-wudu'i min al-gha'it bil ma'i an tambayi sa'id ibn al-musayyib zai alwala mutun yaje ga'it yazo ya alwala da ruwa قال سعيد إنما ذلك وضوء النساء aka ce mutum in ya je ga'iti zai tsarki da ruwa sai ce ai tsarkin mata kenan suke tsarki da ruwa namiji da hoge namiji da hoge yake tsarki yace ai tsarkin mata kenan suke tsarki da ruwa namiji da hoge yake tsarki qala wa haddathani an malikin ana abi zinad عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إن كري يشاء أتكين مزبين أيو يكوينك ونروبر كوكورير كوكو كوكو منين سو بكوي شيني تركين للجن كريكينا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي استقيموا كنمي ميكي وكسايا كان تفركي كميكي كداجي ولن تحصوا in kuka miƙe a cikin ibada a cikin addini ba za ku iya kirga ladan da za ku samu da albarkar da za ku samu ba ko ko istaqimu ku nemi tabbata ku miƙe akan hanya walan tuhsu ba za ku iya kididdige kirga ayyuka na ibada ba gwargwadon abin da za ka iya yi shi za ka yi wa'amalu ku yi aiki wa'amalu ku yi aiki ku yi aikin ibada ku yi aikin sana'a ku tashi ku je neman abinci ku tashi ku je neman sana'a ku yi addini a yi sallah a yi azumi dukkan a tsaya a yi zaman kashe wando mu ba a taba sanin musulmi da zaman kashe wando ba sai wannan wannan lokaci da kiwuya da menene da menene ya samu mutane musulmai duk inda suke an san su ne da waɗanda suke jihadin ta da addinin Allah sana'a da noma da abin kuma zai fi karfin su ai ba zai fi karfin su ba aka ce wa'amalu ku yi aiki wa khairu a'malikum as-salah yayyan ayyukan da za ku yi sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'minun yace ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini lokacin sanyi alwala lokacin zafi alwala falalan alwala kenan da dagewa akan bin Allah madaukakin sarki babu ma ja'a fi fil mashi bir ra'si wal uznaini babin da ya zo na bayanin in ai alwala shafan kai da kunnaye guda biyu nan filmasi albin ra'as a shafi kai wal uznaini da kuma kunnaye guda biyu kaga ya al'atfi ta da tagayur kenan ku kai daban kunne daban to shi kenan in ya zama na kai daban kunne daban don an shafi kai za a shafi kunne za a shafi kunne sai an sabanta mishi ruwa to kuma hadisin da ce al'uzunani minar ra'asi to in ka shafa in kai shafa ka shafa kanka sauran danshin da ke hannunka ɗin sai ka shafa kunninka da shi duk wanda aka yi yayi shi sa a cikin fikul maliki ma sabanta ma kunne ruwa mai hukunci sa mustahabbi ne wa tajdidul ma'i lahu mustahabbun قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه عبد الله بن عمر ya kasance yana sabanta ruwa in zai shafi kunnayensa guda biyu qala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu anna jabir ibn abdullah al-ansari su'ila an al-masi ala al-imama fa qala la hatta yumsaha ash-sha'ru bil ma'i aka tambayi jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu aka ce in mutum ya alwala ya zo hula na kansa ko rawani na kansa ko dan kwali ko mayafi ko menene za iya shafa a kai sai ce a'a sai an sauke an shafi gashin kai ko fatar kai قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه أن أباه أروى, أروى ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسه رأسه بالماء yace ya kasance in yi alwala ya kai ka kanshi sai kwance sai cire rawanin ya aje sannan ya shafa kansa da ruwa sannan ya ɗauki rawanin ya mayar ko hula ce ko ɗan kwali ko mayafi ko menene ba za a yi shafa kan komai sai kan fatar kai ko gashin da ke kai قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي أبيد امرأة عبد الله بن عمر وأن يا جماعة عبد الله بن عمر تنزئ حمارها تنا تشير ميافن تقول أنقوال تقول لبنت ذكي وتمسه على رأسها بالماء tana shafan kanta da ruwa mana ko gashin kai in ba gashi fatar kai wa nafi'un yawma idhin saghiru sai kawo ta jumla tunda yaron yace ya ga tana yin haka to sai bayani ai lokacin yana dan karamin yaro ne bai kai inda za a hana shi shiga ya gani ba qala yahya yahya yace wasu ila malikun anil masih ala al imamati wal khimar an tambayi maliku don gane da shafa akan rawani ko dan kwali ko mayafi faƙala sai maliku ya ce la yanbaghi an yamsaha ar-rajulu wala al-mar'a ala imamatin wala khimarin bi dace ba ba a yin haka kenan imam malik a cikin tabirin shi yana da yana da wasu ladubba da shi kadai yake tafiya akan haka yana tafiya ce layan bagi a rakaza wannan ina ganin wannan shi yafi wannan shi baya tsarantawa sosai a cikin wayannan amma abu ya danganci aqida yafi kowa zafi wal yamsaha ala ru'usihima su shafi kansu kawunansu namiji ya shafa kansa mace ta shafi kanta gashin kai in babu gashi ai aski to a shafi fatar kan kenan qala yahya wasu ila malikun an rajulin tawadda'a yace an tambayi imamu malik mutumin da ya alwala fa nasiya an yamsaha ala ra'sihi sai manta bai shafin kai ba hatta jaffa wudu'uhu yana da har sai da gabobin da ya alwalar duk suka bushe ruwan da ke wurin ya bushe kala sai ce ara an yamsa bi ra'sihi yace ai lokacin da ya tuna din sai ya taba ruwa sai ya shafi kansa wa in kana qad salla an yu'ida sala in yayi riga yayi sallah lokacin da ya manta da shafan kai din to sai ya sake sallah akan haka shafan kai menene hukuncin sa kenan wajibi ne wamsahu bi ruqusikum ai su ne rukunnan kenan eh wanke fuska da wanke hannu da wanke da shafan kai da wanke kafa su ne fara'ilul alwala fata wanda imamu malik ya bari kenan mutu kai alwala sai ka manta baka yi shafan kai ba ka je kai sallah ka fito kuma sai ka tuna ashe ban yi shafan kai ba yace shikenan inda ruwa wajen sai ka taba ka shafa kanka sai ka je ka sake sallar ka dan sallar ka bata yi ba ka bar farilla cikin farillolin alwala in alwala bata cika ba sallah ba za ta yi ba sallah bata yi ba kenan ko to me yasa yace ya shafa yayi shafan kai in ne ne ko kai sa ce ai shi ya sake alwala tun daga gabobin alwalan duk sun bushe ai fa'idojin da malamai ke tafiya za ka lura a cikin wannan imamu malik lokacin da mutum ya manta abu a lokacin ba ba hukunci a kansa manzo Allah ce wanda ya yi bacci ko ya yi bacci ga sallah ko ya manta lokacin sallar lokacin da ya tashi daga baccin ko ya tuna lokacin sallar kenan ko da a ce lokaci ya wuce an fahimta misali mutum bai sallar la'asar ba sai bayan sallar magarba yana bacci ko ya manta sai tuna fa waqtuha hina zakaraha ma ma'ana fa waqtuha hina zakaraha lokacin kenan lokacin da ya manta din nan alkalami babu shi a kansa yana tunawa to lokacin da zai yi wannan sallar kenan laifin da me yasa aka ce waqtuha saboda in ga ganganci yayi ai zai zai samu zunubi zai samu laifi wannan mantuwa ya yi to ba a kama shi da mantuwa ko bacci babu ma ja a filmasi alal khuffai ne ya ce babin da ya zo na bayanin shafa a kan khuffi guda biyu khuffi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد هو من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك yace manzo Allah zamanin yakin Tabuka ya zaga ya kewaya ya ji ga'iti kenan qala al-mughira mughira dan shuba yace fa zahabtu ma'ahu bima'in sai na dauki ruwan alwala ruwan tsarki da alwala na tafi na kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله يزو يا داو daga غائط kenan فسكبت عليه الماء سي نزبا مسا ruwa zai alwala فغسل وجهه سي منزون الله yake fuskar sa mai albarka ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطيع من ضيق كمي الجبه manzo Allah sai zai wanke hannunsa tsintsiyan hannu zai wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu sai hannun yake fitowa saboda jubbanta matse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hannun cin tuwo wannan ya fito don ya wanke da shi ba da shi ya wanke fuskarsa ba da yaje zai wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu sai hannun yake fitowa saboda aljubbanta matse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajahuma min tahati aljubba faghsala yadayhi sai manzon Allah ya tura hannayen karkashin jubba din sai fito da hannun ta kasa sai wanke hannayensa guda biyu wa masaha bi ra'sihi ya shafi yayi shafan kai wa masaha alal khuffaini yayi shafa akan khuffi faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba san lokacin sallah asuba kenan manzon Allah ya wannan da ya shafa akan huffi sai ya kama hanya sai ya zo masallaci wa Abdurrahman ibn Auf ya ummuhum sai manzo Allah ya samu Abdurrahman sun ga lokaci ya zai dan kure sai suka ce Abdurrahman ibn Auf bismillah kai muna sallah sai ya tashi yayi sallah raka'a daya sai ga manzon Allah ya zo wa qad salla bihim raka'a a lokacin da manzon Allah ya zo Abdurrahman dan Auf sun yi sallah raka'a daya suran raka'a daya kenan fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ata allati baqiyat alaihi sai manzo Allah ya bi aka yi sallah raka'a ɗaya tare da shi sa'an nan sai tashi ya cika sallah raka'a ɗaya fafaza an nasu shi mutane suka razana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kaza kaza kaza kaza kaza falan ma kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ahsantu da manzo Allah ya ga inda suka suka damu mun gaggawa da mun san manzo Allah zai zo ai za mu tura Abdurrahman wane ne wane ne Abdurrahman ibn Aufin ba kaza kaza za su ta yin wannan ga manzon Allah kowa dai sai jikin shi ya sanyi da manzon Allah ya ga alaman jikin su ya sanyi yace ahsantum kun kyauta kun yi daidai to me wannan hadisi ke nuna muna yana nuna muna muhimmancin lokaci sallah farkon lokaci in ba haka ba ai da za a jira manzon Allah tunda sallah asuba ce ina manzon Allah ya je duk inda yake da yana cikin gida ne ko bacci ko wani abin yake yi ko ko yana shiryawa ya fito sai aka ce to manzo Allah bai musu fada ba yace kun kyauta ya tabbatar da su akan haka kenan ma'ana ina ma'ana kun kyauta gobe ma in kuka ga an makar ku sa wani ya muku sallallahu alaihi wasallama limamin limamai ko kana sallah kai ne limamin gonkuran da wani ya ci gaba ya sallah to rannan kuma gaba an ta an kama gaba kenan ko eh kai kuma liman ya makara aka ce ka cigaba sallah ce a duba mana tukuna dan dan kara masa minti saboda rayuwa tana canzawa manzon Allah daban zamanin sa daban kai kuma yanzu kai daban zamanin ka daban ba haka bane ba kai da kanka san limamin da ke sallah din nan kullun shi ke sallah in yazo ya tarar da kayi sallah ran shi zai bata to manzo Allah shi bai ransa bai bai nuna bacin rai bai yace ma kun kyauta to shi yasa an ce bismillah ma da yake ce a dan kara mishi minti biyu mana a gani ko a dan leka a gani duk yadda aka zai ji zai shiga kunnen sa shikenan da na makar ina dan makara shi ku a ai sai da sai da yace aje a dubo sai da yace a jira ta matsa masa suka yi to kaga ka fita kenan duk yadda aka yi a samu yadda za a yi zama lafiya ya fi zama قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص عبد الله بن عمر يجي كوفة وجل سعد بن أبي وقاص شيني قمنا سيدنا عمر الكوفة وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسه على الخفين شاء عبد الله بن عمر يقى سعد بن أبي وقاص يا الولا yana shafa akan huffi guda biyu fa'an kara zalika alai sai abdullahi dan umar ya ga shi bai taba sanin ana shafa akan huffi ba kenan sai musu yayi musu haka a duba matsayin abdullahi dan umar fa fa qala lahu sa'ad da ya musunta mishi yaya zaka ta shafa akan huffi shi sa'ad ibn abi waqas yace sal abaka idza qadimta alai in ka koma madina ka tambayi sal abaka a hausa tambayi ubanka ba haka bane ba in ka koma gare shi to amma sai a ce me tambayi tambayi mahaifinka mahaifinka walidinka ke walidinka ke walidinka ke ai magana ta kan fito ne sanadiyar tunda ya mushi ya musunta masa dan me zaka yi shafa kan in kaje ka tambayi ubanka mana gani ah zaka san hukuncin فقدم عبد الله بن عمر فنسي da Abdullahi dan Umar ya dawo Madina sai ya manta bai tambaya ba fanasiya an yas'ala Umara an zalik hatta qadima Sa'ad har sai da Sa'ad ya dawo ya zo Madina fa qala sa'alta abak ka tambayi ubanka ka tambayi mahaifinka ka tambayi abbanka fa qala la fa qala la yace a'a ai ban tambaye shi ba mantuwa kenan فسأله عبد الله بن فسأله عبد الله فقال عمر شيء تنبيش shi abla dan umar ya tambaye shi ga abin da ya faru ga abin da ya faru aka ce tambaye ka shafa akan kofi in samu hujja فقال عمر شيء سيدنا عمر شيء إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان إن كشقد كفافوك قدابي أتين خفي الحال كسنتي وسو الواو واو الحال كنا حالة كونهما طاهرتان ma'ana bayan kayi alwala tsab har ka wanke kafanka ka gama alwala kenan to yanzu gabobinka duk tsarka suna da tsarki kenan sai ka shigar da kafanka a cikin hufi din ko saks din ko safa din to yanzu lokacin da alwalanka ta warware in kai alwala to shine zaka iya safa zaka iya wa huma tahirtani famsaha alaihima kai shafa akan su qala abdullahi sai abdullahi dan umar kuma yace wa in jaa ahaduna min al-gha'it in ɗayanmu ya ji ya yi ga'ici ne ya dawo ma? Fakala Umar, na'am, wa in ja a ahadukum min al-ga'id. Ko ga'ici ya mana yana ganin babban wannan mutum mutum alwalarsa ta warware ne to da sauki amma ya je fi bawali ko ya je ga'ici. Ta ce, in ka je kai ga'ici ka zo kai tsarki kai alwala kai shafa akan kuffinka. Ya samu hujja kenan ko? Sa'ad ya fita kenan ko? ai ba zai iya ba zai iya ba zai ma sayyidina Umar inkari ba sai dai ya masa bin Abdul Waqas inkari ala wa haddathani an Malik an Nafi' anna Abdullah ibn Umar bala fi suq yace Abdullah dan Umar yayi bawali a wajen yin bawali a kasuwa ثم توضأ سألنا سيء الولاء faƙasala wajhahu wa yadaihi sai wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu wa masaha ra'sahu ya shafi kansa thumma du'iya li janazatin li yusalli alaiha hina dakhala almasjida sai aka kira shi aka ce ga janaza za ka yi masalla ya shiga masallaci fa masaha ala khuffaihi thumma salla alaiha sai ya shafa akan khuffinsa guda biyu a cikin masallaci sai ya yi sallan janaza to ya halatta ya shafa ya shafa akan kufi a cikin masallaci eh ya halatta to alwala fa a cikin masallaci wani suka ce eh ya halatta wani suka ce a'a in yayi zai bata wajen sai a fito waje a yi kenan ko eh sai dai ai masallaci ya danganci in masallacin an zuba kasa ne ya za ka yin alwala be amma mutane su yi tiles su yi shimfida ka zo ka ce za ka yi musu alwala a masallaci a wannan bai halatta kai ma alwalar ta ka ta yi tsanani da yawa qala wa haddathani an malikin an sa'id bin abdurrahman ibn ruqaysh al-ash'ari annahu qala shi yace ra'aytu anas ibn malikin ata kuba fabala ya ce na ga anas dan malik lokacin da ya zo kuba sai alwala sai bawali sai bawali thumma utiya bi wudu'in fatawadda ay thumma utiya bi ma'il wudu'i لأن الوضوء بفتح الباء معنى ماء ما يتوضأ به سيأكا مسرون الولا فتوضأ سي الولا فغسل وجهه ويديه ilal mirfaƙaini sai ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa guda biyu zuwa gwiwan hannu wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa wa masaha alal khuffaini yayi shafa kuma akan khuffi guda biyu thumma jaa al masjida fa salla sa'annan sai zo masallaci yayi salla qala yahya yahya yace wasu ila malikun aka tambayi imamu malik imamu darul hijra al asbahi an rajulin tawadda'a wudu as-salati mutum wanda ya alwala alwalan yin sallah thumma labisa khuffai sa'annan ya shigar da kafafuwarsa guda biyu a cikin kuffinsa guda biyu thumma bala sa'annan sai yayi bawli thumma naza'ahuma da ya bawli bai alwala yayi shafa ba da ya bawli din sai ya fitar da ya fitar da kafafunsa a cikin kufi guda biyu to yanzu ka'idan shafa akan kufi ya karye kenan ta karye kenan sun maraddahuma fi rijlaihi sai sake mai da kafafuwarsa a cikin a cikin safarsa a yasta aniful wudu'a zai sake alwala ne faqala liyanza khuffaihi wa liyaghsil rijlaihi yace ai yanzu ka'idan shafa akan khuffi ta karye zai cire kafafun ne ya wanke su sa'an ya sake saka su cikin huffi to in alwala ta kama gaba shine zai shafa akai abinda yake nufi shine mutum ne ya alwala sai ya alwala ya gama sai saka huffinsa guda biyu yana da hakki in alwala ta kama ya shafa to sai alwala ta kama bai alwalan ya yi shafa ba sai cire kafafunsa kuma a cikin huffi guda biyu lokacin ba shi da tsarki alwalan ta warware to yanzu sai sake mai da kafafunsa kuma a cikin safa ɗin to ya shigar da kafafunsa a cikin safa halata kaunihi tahiran au gairu tahirin gairu tahirin akan haka ba zai shafa ba kenan sai ya cire kafafun ya wanke su sa'an ya shigar da su zuwa gaba in sallar la'asar ta kama in zai alwala in yi alwala zai iya shafa abinda imam malik ya faɗa kenan wa inna ma yamsahu ala al-khuffaini man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huma tahiratani bi tuhri al-wudu'i ai wanda ke da ikon shafa akan khuffi shi ne wanda ya shigar da kafafunsa a cikin safa ɗin a lokacin ya yi alwala ya wanke su tsarkin alwala ya saka su to shi a ce ya shigar da kafafuwansa guda biyu a cikin kofi a lokacin kafafun suna da tsarki kenan wa amma man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huma ghayru tahirataini bi tuhri wudu'i amma wanda alwalarsa ta kari ta warware sa'annan ya ce ya saka kafafunsa a cikin safa ɗin ba kafafun ba su da tsarkin alwala fala yamsahu alal khuffaini ba zai shafa akan khuffi guda biyu ba an fahimci mas'alar ko qala yahya wasu ila malikun an rajulin tawadda'a wa alaihi khuffahu haka tambayi imam malik dangane da wanda ya alwala kuma yana tare da huffinsa guda biyu fasaha anil masi alal khuffaini sai manta yayi mantuwa bai shafa akan khuffi ba hatta jaffa wudu'uhu wa salla sai da gabobin alwalarsa duk suka bushe ba inda ke da sauran ruwa a tare da shi sai je sallah sa'annan sai tuna qala liyamsaha ala khuffaihi wal yu'idi as-salata wa la yu'idu al-wudu'a shi kenan da zaran ya tuna sai ya shafa akan kofi to yanzu alwalar ta cika kenan da zu ka yi sallah alwala ba ta cika ba yanzu sai ka sake sallah amma alwalarka ta yi an fahimci wannan alwalarka ta yi ce ma'ana in aka ce ai lokacin ya ɗau lokaci ai lokacin da mutum ya manta alkalamin an ɗauke a kan shi yana tunawa ta yanzu ne hukunci ya dawo kan shi ke shi yasa za ka so da yawa imam malik in mutum ya manta ne zai ce sai ka yi in abin da ka manta din farilla ne sai ka sake sallan sa'annan aikin ka yayi kenan in ba farilla ba je zai ce aikin ka yayi sai dai yanzu abin da ka bari shafa din ko wankewa din sai ka yi yanzu saboda sallar gaba قال يحيى وسئل مالك an rajulin gasala qadamaihi aka tambayi imamu malik wanda ya alwala ya wanke kafafuwarsa guda biyu thumma labisa khuffaihi sa'annan ya sa khuffinsa guda biyu thumma sta'anafa alwudu'a sa'annan yayi alwala qala liyanzi khuffaihi thumma liyatawadda wa liyaghsil rijlaihi ke cire kafafunsa a cikin kofi guda biyu ya alwala ya wanke kafafuwarsa ya sake sakawa to daga gaba in alwala ta warware alwala zai iya shafa a kai ya mana waɗannan duk hujjojin shafa a kan kofi kenan imam malik al-muwatta babun kaza sai kuma yace babul amali fi kaza babin kaza duk abubuwan da ya kawo yana tabbatar da dalilai ne na shafa akan kofi dalilai ne na alwala dalilai ne na kaza to yaya ake shi ne sai ce babul amali fil mashi alal khuffaini me bambanci tsakanin wannan babi daga gaba yace yaya ake shafan kofi yaya ake shafan kofi kasa ko sama ko duka baki daya mana kayfiyatul mashi alal khuffi kenan hada ma'anar unwan قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه أنه رأى أباه يمسه على الخفين هشام دان أروى يا جماعة هيفنسا ينا شافا أكن خفي قدابي قال سيتي وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما yace mahaifinsa zai shafa baya shafan kasan tafin kafar saman yake shafa kawai shine zuhurul kadamaini kenan tafin kafan ka kuma shine batinul kadamaini kenan an fahimta haka uban shi haka mahaifinsa yake shafa akan hufi قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن, شها... سأل ابن شهاب عن المسي على الخفين كيف هو هذا مسألة تافتو فيلي إمام مالك يتنبي شيخ ابن شهاب يا أكي شفاء كان خفي فأدخل ابن شهاب إحدار يديه تحت الخف شيء ابن شهاب شيخ إمام مالك سي sa hannunsa ɗaya karkashin tafin kafarsa والأخرى فوقه أي هنكما سمن كفصا ثم أمرهما سيشود يشافا أكي معنى سيسا غا سمن كفن غا كسا سي كفن شنا سكاننا سيشافا معنى شيا يشافا سمن كسا كينا قال يحيى قال مالك أجا إنصاف إمام مالك هو يتي وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك ya ce abinda ibn shahabi ya faɗa din nan abinda na fi so kenan cikin abinda na ji mana imam malik ya ji an ce za a shafa sama ya san kuma ana shafa sama da kasa sai ce shi yana ganin abinda ibn shahabi ya dinnan ai shafa sama da kasan shine bai ce shine daidai ba in ya ce shine daidai ɗayan ba daidai bane ba ya ce shi na fi so ko babu ma ja a fi ru'af to an shigo wani babi kuma na habu jini da ke fita cikin hancin mutum to za mu ga fiqhin imamu malik dama mun ɗauki ka'ida inda abu ke fitowa alwala ta warware ya faɗa ko ya ce duburan mutum ko al'aurarsa zakarinsa ko farji ko bacci in iska ta fito ko bawali ko ga'iki alwala ta warware ke to abinda zai jiya mun karanta in mutum ya haras alwala ta warware alwala ba ta warware ba to in jini ya fito hanci kuma fa alwala ta warware eh ba ta warware ba kuna da hujja akan haka to shi kenan annan bai kawo hujja bai ce babu ma ja'a fi ru'ab babin da yazo na bayanin jinin da zai fito hancin mutum ba shine habu ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم yace kana Abdullahi ibn Umar kana ma'ana haka yake yi al'adarsa ke ba so ɗaya aka yi ba in yana sallah sai habo ya fito masa to in sarrafa ba juyawa yake ya ba alkibla baya ba sai ya bar sallar ya ja gefe kaɗan ya wanke jinin sannan ya sake dawowa ya ci gaba da sallarsa sallarsa ba ta ɓace ba saboda aikin da ya yi bai kai yawan aikin da ke ɓata sallah ba kuma fitan habu baya warware alwala tun da habun ba najisa ba an fahimta sai ya je ya share ko ya wanke sa'an ya dawo sai ya ci gaba da sallarsa ba shi ya sake sallah ba an fahimta akan haka habu na warware halwala da alwala ta warware za a gini kan sallan in sarrafa fatawar da'a sai juya mana kana salla allahu akbar sai ka wuce haka mana ya fita wurin sallan kenan ya ɗan je gefe kaɗan ba nesa ba inda nesa ne aikin da zai yi ya kai yawan da zai bata sallar kenan amma aikin da yi bai kai yawan da zai bata sallar ba to kuma me zai bata mishi sallah in ya wanke ya wanke shi share sai ya dawo ya ci gaba da sallarsa ba laisa zalika yani in sarafa ya bar alkibla ya juyo baya wannan kuma ai mas'ala ta canza kenan ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف fayakhruju yace ba Abdullahi dan Umar kadai ba Abdullahi dan Abbas shi ma ya kasance in yayi habo a cikin sallah fayakhruju fayaghsilu dama sai ya fita ya wanke jinin thumma yarji'u fayabni ala ma qad salla sa'annan ya dawo ya cika sa sallar sai ya gini akan sallar da yake wannan sallar bata lalace ba ko قال وحدثني عن مالك عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رأف وهو يصلي وأن يتي يا سعيد بن المسيب ينا صلى سيهب يفتو مسا فأتى حجرة أم سلمة شيزو تاك وجن تاك أم سلمة سبو تاك تيافي قصد مسلاتي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء سيأكا كاوم سروه fatawadda'a sai ya yi mai ya yi alwala ko ya wanke ya wanke ya ce fatawadda'a fa'utiya bi wa du'in sai aka kawo masa ruwan alwala fatawadda'a zahirin kalmar mai take nufi sai alwala sun maraja'a fabana alama kan sallah sa'an nan ya dawo ya yi gini a kan sallar da yake yi fatawadda'a huna fa gasala ba sake alwalaye ba don alwalar tana nan ba ta warware ba sa'id ibn al-musayyib kenan babu al'amali fi ru'af babin da ya zo in mutum na sallah jinin habo ya fito masu to ya zai yi an fahimta ya zai yi shi ne za mu gani yanzu insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي أنه قال يتي ياغا يتي رأيت سعيد بن المسيب يرعف يتي ياغا سعيد بن المسيب ينهب فيخرج منه الدم جني يفتو هنشنسا حتى تختدب أصابعه ينا تريوا هكا هر يا سنسا سجكي دجني من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ sai sallah baya sake alwala ma'ana fitowan jinin baya warware alwala jinin kuma ba najasa bane dan jini da ya fito hannun shi sai ka murza ya hannunka haka sai yanzu sai ya bushe sai ka ci gaba da sallarka qala wa haddathani an malik an abdurrahman ibn al-mujab ibn al-mujabbar أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم يا سالم دم عبد الله دم عمر جيك سيدنا عمر كينا ينهب حتى تختضب أصابعه saboda tarewa da yake da hannunsa sai a ga yasun sun jike da jini takhtaribu asabihu summa yaftiluhu yaftiluhu ya murza shi haka jini in ya taba hannunka yanzu ya dan bushe da ka murza hannunka haka sai sai ga ya zama menene shi ya fi zube a hannu sai fadi a hannu shikenan sai ga ba ba ka ganin jinin thumma yusalli sa'an ne ci gaba da sallarsa wala yatawaddau baya alwala ba shi ya saki alwala ba wancan alwalar tana nan wannan alwalar tana nan kenan ko akan haka jinin habo ba najasa bane kuma baya karya alwala an fahimta tayyib wannan zance habo kenan jinin da ke fitowa hanci ai baya fitowa da yawa kaɗan ne yake fitowa to wanda jini ya fito yana kwararowa a jikinsa kuma fa sai ce babul amal fi man ghalabahu damu min jurhin aw ru'afi babin da yazo na wanda jini ya rinjaye shi ma'ana ya fito masa da yawa a cikin jikinsa ko a cikin habo din yaya zai yi da sallah قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور ابن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من ليلة التي تئن فيها يا شقا درن أكا سوكي سيدنا عمر سيدنا عمر نقول تجنينا في تاجكيش قال فأيقظ عمر lisalati subhi yace sai ya ta da sayyidina Umar yace ci sallan asuba ana salla ne kaman ya samu ka dai ma ko ya fara salla shi aka zo aka soke shi kawarijawa ke Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda Iran har ziyarar kabarin shi suke yi saboda yayi musu babban abin da suke so an fahimta to sai ya shiga ya ce abdullahi dan abbas ya ce mu ni da wani muka ɗauki sai na umar muka shiga da shi gida a wannan daren a wannan asuba ɗin yana kwance kuma shi aka je aka ce khalifa ai ba ai sallah ba fa fa qala umar na'am sai aka fa ay kaza umara li salati subhi sai yace ai khalifa ba ai ba ai sallah ba fa sai sai na fa qala na'am yace eh haka ne kuwa ko kuwa ni'ima ma dalla da wannan tuni da kai min wala hazza fil islami liman taraka salah duk wanda ya bar sallah ba shi da rabo a cikin musulunci a wannan hali da Umar yake ciki ba fa salla Umaru sai sayyidina Umar yayi sallah wa jurkuhu yas'abu aw yasghabu daman jinin jikin shi kurji inda aka soke shi yana kwarara yana zubar da jini قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه me kuke gani mutum yana habu jinin yake tsayawa gashi kuma yana cikin sallah yayi zai yi qala malikun qala yahya ibn sa'id thumma qala sa'id ibn al-musayyib sai aka ce ce da aka tambayi sayyidina sa'id ibn al-musayyib mutum na cikin sallah sai habun ya zo kuma yake tsayawa yayi zai yi kala ara an yumi a bi ra'asihi ima'an yace ba sai yayi ruku'i yayi sujjada ba sai yayi ima'i har ya ita cika sallarsa malamai suka ce wannan hali yana cikin halayen da ake yi ima'i ayi sallah don in yayi ruku'i jikinsa duk zai zube da jini inda zai sujjada ma zai zube da jini in yayi sujjada kuma mutum habo na fitowa kuma kai sun kuyar da kanka kasa ya zai yi sai ya ragu sai ya kara sai ce sai ya cika sa sallarsa da imai sallarsa ta yi qala yahya qala malikun wa zalika ahabbu ma samitu ilayya fi zalika kaga malik yace wa zalika fatawan sayyidina da sayyidina sayyid ibn musayyib ya fada imam malik yace maganan da tafi kwantar mishi da hankali kenan ma'ana ya ji wa'ansu maganganun kenan an fahimta yanzu ake daukan fiqhun imam malik kai tsaye kenan eh daga muwatta babu ma ja'a fil wudu min al mazi saboda wa'ansu wannan maganganu ne na imam malik abinda ya gani kenan abinda ya fada kenan abinda abinda to littafan fikihu kuma da ake rubutawa wa'ansu mas'alolin ana kama malami ne bil lazim hal lazimul mazhabi mazhabun am ghairul mazhab qalu lazimul mazhabi mazhab بعضهم قالوا لازم المذهب ليس بمذهب بعضهم قالوا لازم المذهب يحتاج إلى استبيان لازم المذهب مذهبي ne ko ba mazhabi bane to wannan mas'ala wannan mas'ala tana da rasa guda biyu tana da alaka da aqida tana da alaka da fiqh amma bangaren da ke da alaka da aqida lazimul mazhab mazhab wannan maganar da mutum ke faɗa lazimin wannan maganar kafirci ne wai suka ce ya kafirci wai suka ce a'a bai kafirci ba wa'in suka ce a'a nahnu natawassal sai ce mishi kaga wannan maganar da kake faɗa zahirin da kake faɗa kenan amma lazimin maganar fa kafirci ne sai a bayyana mishi kafirci haka kake nufi ya ce eh ya zama mai ya kafirci ce a a ni ba na nufin wannan lazimin to ka janye magana in ya janye magana ta kare in yake janyewa sai a ce yayi bid'a kenan wannan abin da ke da alaka da aqida kenan hal lazimul mazhabi mazhabun am ghairul mazhab alladhi yaqulu shay'un alladhi yaqulu shay'an lazimuhu kufrun kaffarahu ba'd al ulama wa ba'd al ulama lam yukaffirhu والعلماء المتوسطون قالوا نوقفه ونبين له لازم مذهبه ما يقول إذا أقر بأنه يعني اللازم قد كفر بالإجماع إذا قال إنه لا يعني اللازم نقول طيب انسحب إذا انسحب فقد برئ برئت ذمته إن قال أنا لا أعني بهذا اللازم ولكنني لا أنسحب يقول مبتد يقال له مبتدع هذا wannan bangaren da ke da alaka da aqida kenan to bangaren da ke da alaka da fikihu sai a zo a ga limamin malamin mazhabi ga wata mas'ala da ta faru ga mazhab ga fatawar da ya bayar sai aka zo kuma ana tafiya sai aka ga wata mas'ala kuma tana da kamance tana yi kama da wancan mas'alar limamin watakila ya bar duniya ma lokacin to sai a ce ai lazimin wannan mazhabin da malamin na nan ga abin da zai faɗa shi an arbakinsa kenan ai masa me to shi kenan an arba kinsa kenan an ji masa albasa bai san da matsalar ba amma abubuwan da suka faru hanyoyin da ya bi ya ba da fatawa akan haka sai a ce da yana nan wannan mata wannan matsalar ta yi kama da wancan to sai a ce mazhabinsa kenan sa'an nan kuma yana cikin muktasar halin me ina ma na mazhabi mazhabi shine malami ya zo a kan matsala bai samu nassi zahiri ba sai ya iya ƙoƙarin shi ya yi ijtihadin da zai cire matsala a ciki ko da da nassi ne nassul am to aka ce shi ne mazhabi kenan amma ga nassi a ce wani yana da mazhabi ba malamin da zai yi wannan ba malamin da zai yi dama ka danganta shi da wannan aka tambayi imamu shafi ga abinda manzo Allah ya faɗa me kace yace a ya zaka tambayi da manzo Allah yace kace me nace kaga nayi da maran nasara ne ba nasare ne ni kaga nayi nayi na daura gingimi ne ko menene da menene ka nayi daura ba nasare ne nasara ne aka ce manzo Allah yace kace me na gani da ni da gani na duk waye muke me muke gaba to shikenan hadhihi al-mas'ala lazimul mazhabi mazhab am ghairul mazhab an fahimta to shi ne kake tafiya cikin matsalolin littafin fikiyu kenan ga matsala ɗaya a ɗauki awa biyu ana ta fama ana ta ce ne na ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce in ba ƙarfin hali ne da kai ba in ba kwakwalwa ce da kai mai abin nan ba to sai ka kai da kanka kafin ka kai ƙarshe matsalar ka rudi amma yanzu muna ɗaukar mazhabin fiqhun imamu malik kai tsaye daga imamu malik an fahimta tare cewa wayannan littafan tun daga lahallari har ashmawi har izziya har risala har ashalu har madariki har har har har aje muktasar khalil ba karshe ba sidratul muntaha ba kenan ba duk suna kamanta mazhabin imam malik ne kowanne a cikin su babban malami ne a cikin mazhabi kuma kowanne a cikin su so yake sauwaka maka fahimtar addini shi kai shi wannan abubuwa amma bai ce maka kana ganin nassi ka je ba ma ka bar nassi ka dauki maganarsa ba kana hada maganarsa da nassi a da zai taso ya fito daga lahira ya zo ya ganka kana wannan sai ya zane ka sai ya ce kayi ridda abinda bai samu ba da ya iya kokarin shi ya wahala kai gashi ka samu waɗansu malamai fa ba su ga wasu littafai ba ibn hazmin har ya gama rayuwarsa bai ga jami'ar tirmizi ba bai san tirmizi ba bai san ibn majah ba da ya zo ya ce abu isa rajulun majhul wannan jami'u tirmizi da makaranta shi bai taba ganinsa ba sai ibn al-arabi suka je gabas suka kawo suka ce kada a kuskura a bar ibn hazm ya ga littafin nan zai wahal da mutane eh Allah ya bashi kokolwa kokolwa fil manqul wal ma'qul shine zai dauko yace wa haddathani masalan nan kaza kaza kaza kaza kaza awwalu man yajibu alaihi an yatuba ila Allah malik ke wannan matsalar farkon wanda yake wajibi kai shi tuba ya koma ya tuba in malik ba ruwan sai ce ba zai ce imam malik ba sai ce malik aw imam malik imam shafi imam ibn kowa ibn hazm hujjarka a wajen shi dalilinka shine jari hujja jari mecece hujjarka babu wani malamin da ke da kwarjini gaban shi sai hujjarsa an fahimta bai ga jami'u tirmizi ba wa'yansu malaman imamu malik da khalifa ya ce muna son muwatta mu sa a rubuta da ruwan zinariya musa duk littafan da ke hannun malamai a ajiye su a ɗauki muwatta ya ce a a kar a yi haka na yi haka ai ba a yi daidai ba saboda me saboda malamai sahabbai sun yadu kasashen musulmai kowa da abin da kowa na da abin da yake da shi kowa na da kaza da kaza da kaza to shi yasa in aka ce sai muwatta kadai to ai abin ba zai yi daɗi ba kenan an fahimta to shi yasa su ba su ga waɗannan littattafai ba ne kai da ka zo ka samu nassoshi ka samu littattafai ka samu hadisai sai kuma ka ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba za a hada maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar wani kowane ne mai shi an fahimta an san ma'anar ijtihadi yana cikin muktasar hashiya abin da ake cewa ijtihadi malami ya zo kan matsala ba shi da nassi zahiri da zai dogara a kai sai iya kokare shi saboda nususu shar'i sun kasu kashe biyu nassun amun da nassun khas nassun khasun ai ba tsallake shi in baka samu nassun khasin ba sai ka jaga sai ka waiga cikin annasul annususul amma ina za ka samu wani nassi da zai goyi baya wannan magana ko ina za ka samu wannan kal magana ina za ka samu nassi da za ka saka shi a ciki sai ka yi ijtihadin da za ka samu to shine ma'anar ijtihadi ba wai ijtihadi a ce ma manzon Allah ya ce a kai ma kai babu ijtihadi game da nassi lajtihada ma'an nas an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
wanda zai kawo waya Allah ya ringa cire ya ringa cire sabis dan Allah duk wanda yake kawo dan Allah ya dinga cire sabis saboda ana kirawa